أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha bakwai ga watan shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu na shekara 2026 miladiya da farko dai muna ƙara ma junanmu ga baki ɗaya barka da sallah barka da ibada ta ramadan da fata allah subhanahu wata'ala ya sanya ayyukanmu da muka yi ga baki ɗaya karɓaɓu ne allah subhanahu wata'ala ya sanya sadakokinmu karatun alkur'aninmu zumuncinmu ayyukan alheri da muka yi allah sa muna cikin bayansa waɗanda aka yanta a wannan wata mai albarka kuma Allah subhanahu wataala in ka ba mu dogon rai Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon jajircewa da dagewa da aiwatar da ayyukan kwarai a irin waɗannan lokuta Allah subhanahu wataala kuma ka inganta mana rayuwar ayyanmu ka tarbiyantar mana da su tarbiya ta addinin musulunci muna ma junan mu barka da dawowa kuma wajen karatu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon sauraro da aiki domin shi kai sai Allah ya baka damar wallahi wannan zaman ka saurari shi kanshi wani alheri ne za ga mutum bai zauna ba haka kuma lokacin zai zo ya wuce a banza a ba'an mansura amma Allah subhanahu wataala ya zanar da kai a masallaci kawai zaman ma cikin masallaci daga wata sallah zuwa sallah ladan sallah shi kanshi Allah ya nufa ta in Allah bai ga dama wallahi zaman ba sai ya gagare mu sai mu je mu ta surutun iska haka nan har lokacin ya wuce to Allah ka kara mana wannan ni'ima kara mana daukakar nan kuma ka ba mu ikon fahimta da kuma aiki da abin da muka ji insha Allah insha Allah yau shine farkon darasi bayan hutu kenan bayan tashe yanzu kenan insha Allah yau zamu ci gaba duk da cewa an dan ja lokaci kuma abin da ya sauka Allah sun ya mushi albarka ina tsammanin mun tsaya a bakin gabar wala yufarqu bainal ummi wa waladiha fil bay'i hatta yusghira ina ji dai nan dai muka tsaya ni dai na nasa alama ba a raba tsakanin uwa da 'ya'yanta da ɗanta a wajen sayarwa har hatta yi su gira har su yayi hira an jibo kuma wannan bayani malansu ma ya kafa hujja akan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da imamu turmuzi ya fitar yake cewa man faraka baina walidatihi wa waladiha faraka Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyama mana ya kafa sun kafa hujja da wannan hadisi na manzon Allah ce duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta to shi ma Allah subhanahu wataala zai raba shi tsakaninsa da masoyansa a ranar tashi kiyama kaga an ambata wa iyyazu billah to nan saboda haka ko da baiwa ce tana da ɗa karami to ba a raba su dan sai da ce bari in ci riba ka raba ɗan da wannan saboda haka shi sun ya ko kun ga ko wajen dabba ma in tana da 'ya'ya ƙanana ba a raba su sai a sai da su tare in ba haka ba kaga cutar da su suma saboda haka tausayawa ake komi tausayawa ne duk abin da mutum ya sanya rahama ya tausaya a cikin an taɗan ya to zai samu lada abu to kaga akwai ma ko tsuntsuwa ce baka zuwa ka kwashe mata 'ya'yanta domin akwai mutumin da sahabin da ya je kwaso 'ya'yan tsuntsuwa ya'yan kwashe mata 'ya'yanta tsuntsuwa ta kan tsarin wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce tashi ka mila mata kayanta saboda ku zama addinin musulunci addini ne na tausayi addini ne na jin kai da sauransu to an gano alamar ko ko an yi hutu ni dai nan ce alama ta ta kance wa kul kenan in dai an wannan kuma mun kwana darasi na 79 kenan yau darasi na 80 ne za mu tashi haka ne to ka ban miji babar shajayi na wala yafarqu bainal ummi wa waladiha fil bay'i hatta yasgra kenan alama wa kullu bay'in inde ba kuskure bane shi ne darasinmu na ƙarshe a cikin sha'aban shafi na ɗari da biyar ko? shi ne darasinmu na ƙarshe sha uku ga watan sha'aban shi kuma lefiremi fefiriye muka yi shi kenan darasinmu na ƙarshe shi ne lefiremi fefiriye shi ne darasi na 79 kenan yau zamu tashi darasi na 80 insha Allah in dai har lokacin gurin kun gani? shafi na nawa? dari da biyar layi na farko to adiba layi na hudu sansani an gani? malama madu to na diba shi ma kallon diba alkalai shi ma akwai ladansa muna cikin babi na 34 babun filibiyubi wa ma shakalar biyuwa babi da yake bayani akan kasuwanci da abin da ya shafi kasuwancin kenan shine mun darraka ina ji an samu wajen darasi ya kai biyar ma ina shi ina ji darasi ya kai wajen biyar da muka yace haka ne ko yawwa eh darasi bakwai ma to to ta dan mamu ne da ka aka ai azarbabiya to kuwa ya gani mu je muhammadu mai dan san gani ta bismillahir rahmanir rahim yanzu malaki wa kullu bai'in fasidin fadamanuhu min al-ba'i fa in qabadahu al-mubta'u fadamanuhu min al-mubtai min yawmi qabdihi fa in hala suquhu aw takayyara fi badanihi fa alayhi qimatuhu yawma qabdihi wa la yarudduhu wa in kana mimma yuzanu aw yukalu falyarudda mislahu wala yufitu riba'u hawalatil aswaq an gani haka ne ko to yanzu ana bayani akan kasuwanci ne kenan daman shiga bayanin kasuwanci ne da sauransu har shi da kawo bayani sai da baiwa ko bawa wannan halal ne kana da bawon gaje ka sai da kamar kadara ne to amma shi ma wajen saidawar akwai ka'ida kenan ba za ka yi abin da ka ga dama ba ta kai riba kake so ga baiwar ka ce amma tana da ɗan jariri ko tana da ɗan ƙarami mashano ne ce to a ɗan riba ne to barin ajiye shi a dinga bashi madara ita kuma barin sai da ta a'a ko kuma yanzu kana da dan karamin matsala ta kuɗi kace to barin sai da dan karamin yara ita uwar mu bata a'a ba haka wannan cutarwa ce shi ko musulunci ko bawa ne ba a cutar da shi kai ba ba ko dabba musulunci bai za a cutar da shi ba shi da har ka hadisin wannan na tsotso ma sahabin da yake dogo kaga dai ya halatta ka yanka tsuntsuwa ka yi farauta ka da wannan to amma mi ƴaƴanta kanana yake doke mata ta dawo zo zan manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kara mana ba ita ba a hana ba amma haka ala misali da mutum zai zo dinka kashe dabbobi haka nan na farauta ko tsuntsari kawai ba dan ya ci ba to shi ma kuma yayi zunubi amma ka je ka farauto dan ka ci ko dan ka yi kasuwanci ka saida dan biyan ka wannan ya halatta amma ka dinka kashe haka nan dan kan to haramun ne shi ma to haka ma ko da baiwa ta ya halatta ka saida ta to in zaka saida ta ka saida ta da kanta ba za ka fitar da ita ba ka in karaba su ka cutu dan ka cutu uwa ita tana hankali da ta koma ta dan ta uwa da ta to ko ba ne ba a yin haka to wannan shi ke nuna ta warhama ta musulunci to komi na musulunci a tsare yake to yanzu kan gaba kuma sai ce wa kullu bai'in fasidi fa da manuhu min al yanzu duk cinikin da yake a musulunci ciniki ne ɓatacce ciniki ne da bai dace ba kuna fahimta duk cinikin da musulunci ya hana to wannan abu in aka yi shi fada manuhu milal faru lamanin abin ko asarar abin tana ga wanda ya sayar da shi in dai wani abu musulunci ya ce haramun ne zai halatta a yi wannan cinikin sai kuka yi ƙarfin zuciya kuka saba wa Allah ko saba wa manzo Allah sallallahu alaihi kuka yi abu kai cinikin ka sai da abu ba musulunci ya ce ka ai sai ka yi to yanzu in abu da ya biyo baya na asara to kai da ka sai da kai zaka yi asara misali dan abun ya fito fili yanzu ai kaga an hana ciniki a ranar juma'a lokacin da ake kiran sallar juma'a ko ba ka ba haramun ne ciniki wannan ka'ida amma kaga mu muna aikatawa me ya sanya saboda raunin imani amma daga lokacin da aka kiran sallah to haramun ne siye da sayarwa a musulunci shi ya sanya kasashen da musulunci yayi karfi yanzu alim sallan kaje saudiya ana yin kiran sallah to dole kowa ya rufe gurin shekar shekar to amma mu nan da yake kaga abin da da Allah ka kara mana imani ka shigar da mu ne to amma wannan abdan muna aikatawa bai halatta shi kuna gani yana nan a matsayin haramun ɗinsa ya yi wa lazina wani zanudiyar lissalati min yawon jima'ati fasa'au ila zikirillah wa zarun baya ta ga haka Allah ce zalikum khairun lakum in kuntum da alamu kaga umarni na Allah da ayin kiran sallah a barka sai da kasuwanci saboda haka da ayin kiran sallar juma'a duk abin da ka siya haramu ne in ka sai da haramu ne in ka siya ka siya haramu to amma kaga da bamu damu da abin bai mu je mu yi ta harkar mu da sauransu to sai aka yi katari irin wani abin sai zo da matsala ka sai da ma mutum sai bude shago sai sai da wa wani kaya ko ka sai da kaya bayan ayin kiran sallar juma'a ai kaga cinikin lalataccen ciniki ne ciniki ne da aka yi na haram ko to amma ana ta yi ana ta yi ana ta yi wata ran kuma da kai damun ka saba yi kake ci gaba da kanka to wata ran kuma sai abin ya zo da matsala matsalar ma kuma wadda aka rasa ma kuma sai ta girma har ta kai ga gidan shari'a wajen hukuma shari'a ta musulunci don kenan muna bayani akan ka'ida ta musulunci ba mamaki daidai sai ce wannan abu ba mai kyau bane ba a'a ko kuma ya bashi kasa da abin a'a ko ba shi ne wanda ya bashi ba to yaushe aka yi ta nake ce kayan kaza rana kaza ranar juma'a karfe kaza a an kira sallah nake ce maka kaza da kaza kake zo in sai da maka to kuna gani anan directement to yanzu shi da sai da shi zai yi asara shi ne aka ce faddamanu min alba asarar tana ga mai saidawa tun da dama asalin sama yanzu ba ko da alal misali wancan ƙarya yayi ya ba shi cikakke ya ba shi mai kyau ina ba ta an gane a'a kawai wata majamajen shi dai sai ya zo ce a ai shi wannan abu da ya mi ba daidai ba shi ba ko an yi lissafi ba daidai ba a'a ko ya ɗauka mashi mara kyau da sauransu shi kuma ya ce a'a ai ni na baka ya ce a'a kaza ne sai aka tarkije abu dai wuta dai musannin wasa ya ta kiya sai da aka yi hukuma to yanzu in aka je wajen hukumar musulunci kai kai mai sai da kakai ra'ayi da an je ma so ka fada saboda me daman ma tinikin ba ta ce ne a musulunci to kai za a tsora ma kai za ka yi asara in dai shari'a musulunci ake in dai kuma hukum shari'a ce za a maka ta musulunci to kai za ka yi asara saboda ni asalin daman tinikin bai halatta ka yi shi ba sai kai ko da kana da gaskiya a nan kai za ka faɗi kun gane kan gabar maganar wallahi musulmi ya tsara wa kun gane yanzu bayanin wannan gabar shine yace wa kullu baiti fasidi fadamanuhu min alba'i duk cinikin da aka yi ciniki batacce wanda a musulunta batacce ne bai halatta ba to da an zo ko da da an ko kake da gaskiya ma to shari'a yanzu ta baka rashin gaskiya kai zaka yi asara kenan kun ga sai a kiyaye amma kaga sai ka zo ka ce to shona alƙalin ko kuma wanda sarki ko mai hukuncin nan ya mu ba daidai ba a to dawo ka diba a musulunci a shari'a ta haka ne nan yanzu ba a ba a diba kaga amma inda na halal ne to shine sai a zauna a bincike ku a ce to yaya aka yi kai kaza ne kai kaza ne amma kawai da mun an binciko daman asalin kaza ne za ta a ko sauraron gaba za ta kai rama mishi kaji kawai hukuma ya ta ce rama mishi kaza ka faɗi saboda ka saba wa shari'ar Allah fa'in ƙaba da hu mubta'u fa ba da manuhu min albibta yanzu idan shi kuma wanda ya sayi har ya karba ya ji ya yi aiki da shi ko ya wani amfani da shi ko ya tafi ya karba to shi kuma anan ya faɗi shi kuma yanzu to anan sai a da ce to kai asara kuma yanzu ta dawo kanka kai da ka siya saboda kai ma dama ai ka san me ya sanya ka je ka siyo abu can tunda bai riga ya karba ba mulkin yana da yanzu ha mulkin a hannun mai sai wannan bai zama mulkin mai siya ba mulkin mai saidawa ne to anan sai shari'a ta ce mishi shi mai saida shi zai asara amma yanzu kai in ka haka yi garaje kai kuma kai mai siya haka karba sai da kashe kuma daga baka da to yanzu kuma asarar ta kace yanzu ko da kai kake da gaskiyar sai a ce shi kuma ya ci banza ya kawai ka ta shaka ku ga da musulunci ya shar'an ta abu min yawmin qabli daga ranar da aka karbi abu fa in kenan ba ranar da aka kulla abun ba a'a daga ranar da aka karbi abun ba da ranar da aka yi wannan ba kullum ba a ranar da ka karba abin yanzu alal misali ciniki ne kuka yi bayan an kira sallar juma to amma bai karbi kayan ba kuna fahimta ka san shi alal misali ce to muhammadu eh ni akwai kaza in na akwai bayan an kira sallar juma ba ce to ni kaza nawa ne a kaza kaza ne to da sauransu to ina son da kaza yi to kaza to ga kudin sai ka bashi ban karba ba ina fahimta to sai daga baya sai wani abu ya samu kaya yanzu shi ai mahmud ya riga ya sai damu ya ware wannan kayan wane ana nan ban karba ba sai wani abu ya zo ko barawo ya sace ko ruwan sama ya zo bata su ko kuma wani abu mota aka haɗa ta zo ta bugi sai daga baya zai mamaye ce a kusan zai ce eh kayan nan naka ba gasu nan amma fa kaji abin da ya kaza kaza ya faru sai tawa asara kace ah ya za ni ba na karbi ba ka bani kudi ba ce ai ko na ba kudi ka bani suka bani ko ka bani wasu ko kuma ka bani kudi na ta ai ni tunda na rike kudi kaza ne to shi kenan sai mu je shari'a da mun je shari'a shi za a fara shi za a fara shin gaskiya saboda ni asalin saba shari'ar da muka yi yanzu asara shi ko da kwana wata nawa ne tunda ban karba ba to yanzu asara shi saboda ni kullin da aka yi da mu kullin ne na haram mun yi ciniki ne a lokacin haram a gane shi sun ya ce min yau mi kabadi daga ranar da karwa ba da ranar da aka kulla ba to in haka in kuma shi ya riga ya karba to shi ma haka to yanzu kuma sai laifin sai ya dawo a gare shi shi ne ce fa in batal mabi'u bai'an fasidan bi an hala suqahu aw taghayyara fi badani fa alayhi qimatuhu yawma kabadi ya zafo ta gaba to ga wata ƙarin akan gabar yace fa in fatal mabi'u bai'an fasidan ma'ana yanzu shi abin da aka saida maka sai ɓaci wannan kuma akan wannan ciniki ɓataccen ciniki ciniki na haram me yasa aka ce ciniki ne na haram saboda mun yi shi an yi shi ciniki a lokacin da shari'a ta hana a yi ciniki a yi da sayarwa da lokacin juma'a ya an kira sallar juma'a to a rufe kasuwanci ko da wani ya zo ce wani da Allah ba ni kaza ka ce a'a ba ni kawai shikenan sai an dawo daga sallah ina fata an gane wannan shi ta ka'ida a matsayin mu na musulmai da an kira lokacin sallar juma'a to babu sai sai da zai wani da Allah dan kaza ne ka ce a'a bari sai an dawo da Allah ina zauka ce bari dai to me yasa baka zo da wuri ba inda tun muna haka duk da sai mu daidaita ta sai mu zama masu bin shari'a to yanzu yana cikin wannan halin yanzu sai abin sai ya canza an sai abin yanzu kuma sai kudin abin ya canza sai ya canza mana kudi sai ya karu ko kuma kudi ya ragu a'a ko kuma ma'ana abin da ka sai aka sai dan nan ana wannan dan tsakanin sai kudin shi ya karu ko kuma ana dan tsakanin sai fadi sai furshe price din sai yayi kasa a'a ko kuma shi yanzu kanshi abin dama wani abu ne mai saurin lalacewa to ko ba a kula ba ko an bar shi a leda ko an bar shi a rigaza ashe kawai aka bar shi yana kumbura ko kuma yana bacewa kawai sai ya bace shi ne ke auta gayyar fi badani ko kuma abin ya canza ga kan shi to yanzu ya za yi idan fa'alehi ƙimatu idan abin za a iya ƙimanta shi to saboda haka sai a ƙimanta wannan abu saboda haka sai biya ko da kudin yana da yawa kuma shari'a ta tilasta masa ya biya saboda da ya sanya za a gallaza saboda da mun kun saba wa shari'a yanzu kai ka ce da mushi gida ana to sai aka yi katari yanzu sai kudin sai kudin farashi sai karu da farashi ya karu kai kuma abu sai lalace a gurinka yanzu ka gaba shari'a ta ce karama mushi ba to yanzu ka kai kuma maka da shi sai ka ji ka nemo to dole zaka hudda kuɗi mai yawa ka je ka siyo shi ka gani ka asara ma'ana kullum kamar an maka finishiyon a'a ko kuma kana da shi yanzu kuɗin ya karu kai ma duk ka ƙara kuɗi kana sai da haka to yanzu shi kuma nashi a ƙasar haka ya baka to kuma yanzu ne ka rama masa kaga ai zaka yi bakin ciki to ai yanzu shi kuma da kuɗi ka ya siya shi kuma gashi ana sai da shi da kuɗi oho haka nan zaka ci ko ka bashi dama shi da abinda musulmi ya zo mana a maka finishin saboda kun saba shari'a kowa ne jiki magayi ina fata kun gane kenan jiki magayi gobe in kai haka ba zaka sake ba in ka sha wahala to ko da ka kiya sai shari'a ta tilasta maka dole a bi hukuncin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ina fata ba mutan kenan dokar sai dai ta bige ka ta ko ina shi ne sai ce auta gayyara fi badani fa alaihi qimatu sai a kimanta masa yoma kabadihi a ranar da zai karbe shi ma'ana abin yana nan aje ayi ciniki ka ba ci kuɗi yana nan baka zo baka zo baka zo ba har sai da wasu kwanuka to a wannan dan kwanukan sai ya ƙara kuɗi ko bai sai ya ce maka ba a'a to ai tun da ya ƙara kuɗi barin ƙara ai ko kuma na ajiye muku a haka nan zaka doke shi a firishi tsohon firashin in kuma ya lalace kuma haka nan zai biya ka ko ya so maka shi a sabon firashi to wannan kuma shari'a ce za ta tilasta mishi ko da ya kiya in kuma dama mai imani ne a ga yadda shari'a ta ce kawai sai ta to shi ke na yabi to wani kasar da yake imanin bai ishe shi ba zai ce a sai ta jayayya duk ka juya ka juya in dai malamin Allah ne dai sunna da za yi to hukuncin akan shi duk da kaje haka za a buga maka da wanda gashi ne kaida kuma sai a baka nasi ga yanda nasi ya zo kuma ga yanda malaman fiqh suka daddare shi aka rarrabe shi domin abun ba irin na yan kada kato bane ba wai shi bai yarda annabi yayi fasara alqur'ani amma shi kuma dan iska sai zai ma alqur'ani fasara da yarda da fasara annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma Allah shi ya saukarwa Allah ya ce ya saukar wa annabi yau amma shi bai yarda da bayanin annabi ba amma kuma shi gashi yana ma alkuranin bayani dan raina ma mutane hankali kuma babbar matsalar yau al'umma musulmi rashin karatu shi sanya kawai da mutum ya zo da dadin malami ya zauna maka da dadin baki kawai sai ya jaka da dadin baki ya ce in kawai ya gaskiya kawai shi gari sai ka bi shi shi ma kuma da wani ya zo shi ma da dadin bakinsa ya jaka da ba sai ka ce i fa yayi gaskiya to saboda baka da karatu sai aka koma kwallo duk wanda ya zo da daɗin baki sai shaka to amma in ka karanta fa ka ɗauki littafi ka karanta daga bango zuwa bango akwai yana kallon ya gama surutun shi da daɗin bakinsa ka san saboda mi kai ka karanta kake ne ka san nan su gaban da ya da ake dan bi to wai ku ga illar musulmai dishin karatu shi sun ya ake ake ta kwallo da mu wannan malami ya zo da daɗin bakinsa kawai daga mutum malami wani ba malami ne kawai baki ne da surutu zai zauna kawai da ya yi ta maka labari jisar ko shi kenan to amma kuma na karatu ba gashi shi kuma ya nuna ina nashi kai karanta kai ga ne ba shi yau ba shi sun yawon lamu dinga karatun ne allah kama mana duk wanda ka je iskar nan tana guguwar tasir to yan bin daɗin baki kawai sauraron malami na zamna a yi kabara allahu akabar a faɗi laifin wani ka yi kabara kai kuma kana na zamna cikin gidi da laifi in wa'azi ai wa'azi a dinga faɗin laifin ka wallahi ka dinga cikin gidi zuwa ka gyara shi ne wa'azi mu zamna a mana wa'azi a karantar da mu mun yi kaza mun yi kaza mu gyara billahi ne wannan shine wa'azi shine kuma san mu amma da zamna ana faɗa maka wani yayi kaza kana ta kabara to kai kuma fa to Allah gyara mana to da yawa waɗanda da kuka ji yanzu kadiba an yi guguwar kaza an yi guguwar ɗan shi'a an yi guguwar su abu jabbar ta tafi ta tafi da mutane kuma an zo ga ta guguwar da masu suka amma mai karatu wanda ya tsaya wallah ba kawai da ya ji shi ya san kawai shirme yake yaushe kai Allah ya ce wa annabi mun sabkar maka ka yau mutane bayani wai ka ce kai kuma ba ruwanka da bayanin na annabi wai shi ne bayanin na annabi shi ne kalakatu kai kuma ka zauna kuma kai kuma ka zauna kana ba mutane bayani kai ba wani abu in ba wanda Allah shi to ai in kana so ma in ma har kai to in ba zaka yi bayani ba to karanta alqur'anin ka fasara shi harafi harafi wa anzalna alaykal kitaba sai ka ce wa anzalna mun sabkar alayka a gare ka kitaba littabi kanka kara to amma sharhin in ka kara sharhin wa to wace kai sharhi kai kana da ikon kai sharhi amma annabi da ikon yayi sharhi shi ne kalakatan wayan hadisin na annabi da annabin ya mana bayani wai shi ne kalakatan bai yarda da wannan ba amma kuma shi ya yarda ya ma mutane su halaka shirin da mu Allah ka ba mu ikon gaja to saboda haka ga yadda ka'ida ta ce wala yarudduhu wala yarudduhu saboda haka baya lazumta shi abinda aka kimanta idan ya kasance saman mai mana idan abin yana nan a ashe to ba sai an kimanta mishi ba ko sai ba da shi wa in kana mimma yuzanu aw yukalu fal yarud muslimu yanzu idan ya kasance abin daidai yake da abin da ake aunawa da kiya ko kuma aw yukalu yuzanu ana ana auna shi da sikeli aw yukalu ko kuma ana auna shi da tiya da alwazan wal kai ko kuma abin da ake lissafawa ne falyarud mislu to yanzu abin da shari'a ta ce sai ka mayar da irin wannan abu shikenan ta yi ka lissafo ɗaya kaza ne to ta yi ka lissafo masu kyau ka kawo mishi shikenan a ba zaka ce ba ai ya faru ai wannan sabon sabon kaya ne na kawo ai farashin shi ya sha bamban ba ruwan shi kaya iri kaza ne ba shi irin kaza ne ko da alal misali bayan da ka saida mishi wannan stock ɗin to kayanka ya ƙare yanzu shi kuma kana ajjan mishi da nashi bai zo ya karba ba har ka je ka yi komadin wasu sabi yanzu wanda ka yi komadin yana da tsada a kan wannan ina fata an fahimta yanzu kuma sai wannan nashi ya ɓaci to in aka tashi rama wannan in zaka lissafo ka bashi ko kuma wannan mai tsada zaka ɗauko ka bashi babu zancen wannan za a maka tagalis in nan saboda ka saba wa shari'a shine falyarud mislahu sai ka mayar da kwatancinsa kenan anan kimar ta zama kamar amfani wala ya hutun riba hawalin aswaq yanzu cancanzawar kasuwa ba tare da an inshazi ba ko kuma ba tare da amfani ba amfani abin ba to saboda haka baya doke ma'ana lamani baya doke lamanin da yake akan wannan abu alal misali kaso abu sai kasuwa yake ta gana na abu ga bai canza ba sai ake ta canza kudi yake ta karuwa kudi yake ta karuwa akan abu alal misali na sai ka kamar wannan kayan da ya siya to amma shi bai karbi kayan ba to yana nan kayan sai kayan yake ta kara daraja shi kuma da ya sayi shi dala goma yanzu kayan ya kai har dala ɗari ake saida kai daga ɗari ma har ya kai ɗari da hamsin daga ɗari har ya kai ɗan shika shi kuma a dala goma ya sai abin amma har yanzu bai karba abin ba ina ba ta fahimta to wannan caccanzawar ba ya sanya ka ce a ya karu ko ya yi kaza ko ya yi kaza a haka zaka mai da mushi kayansa a a ba kudin zaka mai da mushi ba abin zaka ba shi kayan zaka ba shi in ya ba kudin yawuwa in ya ba kudin kenan bai baka ba kenan dama a bayi ciniki ba yawwa ai da mutum farko muna bayan kwarai tambaya ta kada da amfani a fitar da haske tun farko mun bayani an yi ciniki an ba shi to gashi to shi kenan to yanzu kawai ni ina lokacin na gara mana na na samu dama na jin doko to shine ba doko ba har irin waɗannan abubuwa suka faru to saboda haka tattalin zawar kasuwa ƙara farashi da ya canza ya yi kuɗi ya yi bai shafa kuɗin kayanka suna nan injinka ne in inji ne ma in kaya ne ma in abinci ne ma in bahu ne ma in mine ne daina nan ko ya canza dai damun naka ne yana nan akwai ta tattara to a sha Allah wala ya juzu salafu ya jirru manfa'atan wala ya juzu bai'un wa salafun وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوار وكذلك تراب الفدة ولا تجوز وديعة من الدين على تأجيله ولا تأخير به على زيادة فيه ولا تعجيل عرض على زيادة فيه إذا كان من بيء ولا بأس بتعجيله ذلك من كرج إذا كانت زيادة في الصفة تا yanzu mun shi waccan gaba to yanzu kuma ga wata sabuwar gaba yace wala yajisu salafun yajurru marfa'a baya halatta mutum ya wala ya salafun ya ba baya halatta mutum ya ba da ramcen da zai jayo mushi amfani salaf ramce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hana ka ba da rance rancen kuma ya jayo maka amfani to ka ci haram bai halatta an gane ko sai an ƙara bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ba da rance kuma rancen da zai jayo maka amfani in ka samu amfani to abun ya zama haram domin shi asalin bashi da ramce wasu abubuwa ne da musulunci ya sanya su don taimakekeniyo juna sakamakon su abun Allah subhanahu wa ta'ala manzal ladzi yuqridullaha qaradan hasana ma'ana bashi musulunci ya halatta mana in kana da sana'a ko kana da kuɗi in zo ka bani bashi ni ma in baka bashi musulunci ya dora mana sa'annan kuma sai ya kawo nassi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi kuma kai kuma da aka baka bashi duk wanda aka ban madalil gani zulmun duk wanda aka bashi bashi kuma ya samu abin bashin ya kibiya ya bada ya kibada ya kiya dan keta to zalunci ne kai kuma za a rubuta ka zalunci kai kuma kai da ka bada bashin za a rubuta cikin bayin Allah na kware ka bada bashi kuma Allah baka la kai kuma da ka ki kawowa kan dadi ka rike kai kuma za a saka cikin azzalumai saboda haka bashi ba ya kawo amfani ramce bai sawo amfani a'a amfaninsa biyayya kai wa Allah da manzo sakamakon ka yana wajen Allah subhanahu wataala ina ba damanta duk wanda ya ba dan uwansa ramce ko bashi to sakamakon ka baka ka nemi sakamakon a nan duniya ka nemi sakamakon a gun Allah subhanahu wataala ma'ana mi hanya ce da Allah ya shirya mana take ke matake ne juna kuma sai ta sanya mana kamna domin nazo ina cikin bukata nace wani da Allah taimaka min da kaza bashin kaza sai ka bani naje na biya bukatan nan ni ma ina samun abin cikin jin daɗi na kawo maka ka gani na ji daɗi lokacin da ka bani kai ma kuma a lokacin da na mai kuma zaka ji daɗi wani an tsaye maka ko ba ka ba ba mamakin kuma a lokacin ma kana bukatar abu kuma sagan kamnarka za ta karu kai ma kamnata za ta na kaga musulun ya kara aro alaka shi ne manzan lasi kuridin lahakarada ina fata fahimta to sai manzon Allah ya hana a nan sai aka ce wala ya juzu salafun ya jirul manfa'a bai halatta ka ba da rancen da zai jayo maka amfani a'a kawai ka bada ne fi sabilillah misali ya kasance kana da wata dawaka ko wata shinkafa ka tsohuwa wata daman kai kanka kaga ji ta baka santa ko ta tsuba ta yi kwari sai ka ba wani shi kuma fiye da abincin shi kuma su neman na danan sai ka zo ya ce wani da allah ramta mun shinkafa buhu kaza ko tiya kaza ko kilo kaza sai baka akan kagan shinkafa zai dawo maka amma in ya tashi dawo maka sai ya dawo maka mai kyau ta kirki kai ka ba shi tsohuwa kuma ya kawo maka ta kirki to a nan ka samu amfani ko ba samu amfani ba ka ba da tsohuwa mai tsutsa an kawo maka kai gomi sabuwa amfani ya faru ko ba ba to musu wannan amfanin musulunci ya hana a'a kuma ka sani kenan ba kai dan Allah ba shi kuma soke amfanin ka same shi a gun Allah subhanahu ta'ala ba a gurin wanda ka barin ba kenan kaga wannan amfani da kai haramun ne ka ba da tsoho a baka sabo kuma da gangan kai alhali kana da mai kyan da ya kamata ka bada in ya tashi kuma ya kama ka mai kyan to amma saboda rube shi bai da shi ya ka ba shi tsohon haka ɗaya je yi kuma ya tashi ya kama ka ko hatsi ko dawa ko waƙi ka ɗauki mai tsutsa ka bashi alhali kuma ga mai kyau shi kuma ya tashi ya kama ka mai kyau ka garamce ne ba ni gida wannan ba wani zancen a'a yadda ya kama shi tiya guda tiya ɗaya zai dama ka ka bashi bahu ɗaya bahu ɗaya zai dawo maka yana fata fahimta to amma ni amfanin ka bashi kai mara kyau shi kuma ya kama ka mai kyau to wannan shine musulunci ya hana in ka yi haka da niyya da gangan to saboda haka kayi sabawa shari'a ka kamar ka ci haram kenan ka garamcen da ka yi shi don Allah ba ka yi shi don amfanin duniya ka bada shi ne dan a canza maka maimakon wannan ka bada fi sabilillah ko kai sadaka da ita ko kai kaza ko ka karya faraji ka saida ta a'a sai ka kiya yanzu ga hanyar da zaka canza ta musamman ma kuma dan kwangila ne sai a zo a yi hada ta toto ga mai kyau sai ku kyanci sai da mai kyau sai a ɗauko mara kyan aji a sai da ma mutane ai saboda rabo za a yi ko kuma a yi kada banta a primo da za a yi waɗannan abubuwa suna da kugatun musulmi muna yin sa Allah ka ba mu ikon gyarawa to an yi wannan gabar to ga gaba ta gaba sai yace kuma ya sake cewa wala ya juzu bai'un wa salafun yanzu kuma bai halatta ciniki da rance bai'un wa salafun ciniki da rance can kuma mai muka ce rance da zai shayo maka amfani ko shi ne can wala ya juzu salafun ya jurun manfa bai halatta rancen da zai shayo maka amfani in ba na Allah ba kenan ka yi shi dan Allah da ka samu amfana mun gane wannan ko to yanzu ka gaba ta biyu wala yajuzu bai'un wa salafu bai halatta mutun yayi ciniki da rance to yaya ciniki da rance yake misali yanzu kana da wani kaddara ta ko waɗannan wasu kayanka kayan saida guda biyu sai ka ce to na saida maka su dinari biyu ko na sai da muka sun shika goma shika biyar biyar amma zaka bani sai bayan wata zuwa ƙarshen wata zaka bani misali duk mu dauki abin da muke kusa da mu yanzu shinkafa ce wani yanzu ga bahun shinkafa guda biyu ɗan ban sanka na sai da muka su a shika goma kuma sai ƙarshen wata sai ka bani yanzu kenan a ƙarshen wata ina binka nawa shika goma na babu ko yanzu kai ka san ni na san ba ba shinkafa kake bukata ba kuɗi ne yake so kenan zuwa zai kai ka saida ka karya to amma bai da inda zai bashi kuɗi sai ka biyo kai donan dabara sai na zo na ce maka to amma yanzu kai ka sai da mu bahu guda a jika biyar ga kuma kudinka jika biyar a hannu ni na bashi su a jika goma yanzu kuma sai na ce sai da ga jika biyar ya sai da mu bahu guda ku gane ga jika kuma a hannu kudi hannu in ya sai da ma wani ai kaga ba laifi ba ba laifi bane ko to amma ni da na sai da mushi sai na ce to gaji ka biyar kuma ka sai da mun guda kun gane yanzu kenan ka kamar shi mai sai dawar daga hannunsa kenan bahu guda ya fita da jika biyar a hannu bahu guda ne da jika biyar ko ba ka ba yanzu a ƙa'ida na ba shi babu guda da jika biyar shi kuma zai dawo mun da su zai dawo mun da jika goma a ƙarshen wata ko ba ka ba kenan a ƙarshen wata ni kuma zai kawo mun jika goma ni kuma abinda na ba shi jika biyar da babu guda amma a sunan kamar na sai da mashi babu kenan kaga ɗayan nan masanyar bahun ne na biyu kuma masanyar kudi kenan kudi ne da kudi muka yi masanya wannan jikabiyar ta farko masanyar kudin bahunci wannan jikabiyar ta biyu ba masanyar kunga kudi da kudi ne muka yi masanya shi kuma ramce ne to kaga haramu alhali kuma ramce ne to bai halatta to amma kaga yau da yawa ɗan kasuwanmu da mu da dukkan mu ɗan adam yana buƙatar abu duk sai yiwuwar kamu wannan kurmati yayi waye duk aka kulkula a yi a samu to irin waɗannan abubuwa da muke wanda shari'a ta ce haramun ne to a nan ne albarkar abin da ke jira mu muna ganin kamar ba koyi bane ba sai muka yi shi to wannan saba wa Allah da muka yi sai Allah ya zare albarkar abu ni da nayi dan wayo dan in riba sai in samu ribar ita kuma ribar sai Allah subhanahu wataala sai sanya har sai na yi ciko akan ta sai dora maka rashin lafiya ko dora ma danka rashin lafiya sai ka ba da ribar ma ka ƙara kuɗin ribar kuɗin magani ya tafi eh sai ka amalu ni kuma da na zo na yi wannan abin nima da na saba wa shari'a ƙarshe dan in je in biya wata buƙatar sai in zo kuma in sai da in je kuma buƙatar da ki biya ina fata an gane sai ga da yawa gashi nan ka sai da abin amma buƙatar ba ta biya ba kamar mutumin da Allah misali Allah subhanahu wataala ya kaddare shi da karayar tattalin arziki talauci kawai sai kuma yake hakura ya idangana ya meka al'amari da Allah ce a'a shi ya fi karin haka a tsaye ai maganin abu saboda yana da kaddarori bari ya kama wannan ya saida ya kama wannan ya saida ya kama wannan ya saida ya je sai yana gani ya saida wannan ya biya bukata ne kaza ana nan kwana biyu kuma sai wata bukata ta sake bukawa yana kama ya huta sai ki huta in wata bukata ta sai a kama gida a saida an zai da gidan an biya bukatar da kuma wata bukata ta sake dawa a kama motar a saida an saida kuma kwana biyu ta a samu kaza tun ana kamawa ana sai da ana kama wata nan sai kaga a kama kama sayar din ma a laliba a laliba sai ya shiga kuma talautin dan banza yana dan sai eh to kuma tanziyo ta zo yau ai da mu da karshe ta zo to amma tun farko da kasan mai kadda mai imani ya san kaddara ce da gun Allah subhanahu wataala Allah shi yake qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa mana Allah shi yake bada shi yake hanawa shine Allah ya zarfe ku kada da da ya baka rawa ka bi wadancan da ya hana su a'a suna nan waye baka kuma yanzu sai yace ba kai bane ba yace kai zamna kuma wani za a daga sai ka ce a'a kai baka yarda ba to a zuba da kai da ubangijin a gani eh sai ka gama duk kai ka kama kama siyar in kuma dan maza tsohon na sai dawo ya dabaibe ka to tun yana da tsoron ka har sai ka duka ka bayar da kai ka baki daya kuma babu ba imanin babu kaya amma tun farko da wato ibn bil qadari khairi wa shar wannan na hakara a lokacin yayi yanzu ba a yi da mu to bar mu koma mu shi ne ka zaman ka lafiya ka dinga murmurar kayan ka hankali ina fata an gane to haka duk idan mutum ya saba wa shari'a to shikenan sai ga dewa in kaga mutum yana ta wata wahalar da sauransu wallahi duk abin kuma ma asaba kun min musibatin fa bima kasabata ajo wallahi duk wata wahala da kuke gani iyaye muna kaza yaro yara sun kangare muna sun mana kaza abin mai sauki ne dan uwa ko yar uwa billahi lazi ko ma ki gani zaki gane ke ce illa ko kai baba ka gane kai ne sanadi inda za ka yi haƙuri ka koma ka yi ribas ba za ka yi girman kai ba ka koma ka gyara tsakanin da ubangiji ka yi bidare kana tuba wallahi sai ga ubangiji ya kaɗan kaɗan gyara maka abu to amma mi a lokacin ma sai ƙarin to ai ni ya da kaza ina ai ya da ai bari a garin nan ni dana ba za a yi saba ba za a kuma da to shikenan ko a yanzu ko ko su ba da kai da ubangiji eh sai ga sai ya kai wani makura na degree wanda kuma da ke da shi dai kun ɗebe tsammanin babu zancen shirya babu zancen kuma sa'an nan sai mita a wallahi abubuwa da yawa in kana so ka so kakai girman kai goma ba ka gyara yanzu da yawa za ga sanadirar a sun mana kaza da sauransu manta ko shekara na ko ma lokacin aurenka tun daga farkon nan wani sako kuka wa Allah wanda dabdalar kuka yi mishi yanzu aure wani ima ce wani yana nema bai samu ba wallahi wani yana nan dajin da yana so Allah bai bashi halin sadakin da zai yi ba kai kuma ya baka amma da ka tashi saboda ya baka wadata ka ci haba aure an yi shi kamar mutuwa ai duniya sai ta sani dan kuma kashe titin unguwa a kira zagara duk wani dan makadi duk wani dan shi a shaje da a kashi da kana wai a san wani an yi to ku jira sai an gama wani auren shi yasa zaka je gani da kyarma a shekare an watsi an gama kashe kudiyar an asara a banza kuma auren ya zama wani kuma in ya zama ka gani ƴaƴan da Allah subhanahu wataala sai kuma ƴaƴan tsokari ido to cikin wannan abubuwa ka duba saban Allah ne da kai to yanzu kaka kuma Allah subhanahu wataala girman kai ko ma baya ka gyara fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara wallahi da ka koma ka ajiye hankalinka kana ta tuba ga Allah kana ta gyara kana ta addu'a sai ga al'amura yana warware yana gyara domin Allah gafuru rahim ne yanzu me ka yi itirafi kai bawa ne na kasashe kai bawaye wanda kake da bukata kai bawa ne ajizi ya Allah gane da kai na saba maka Allah ka yafe mu kuskure ne to sai Allah ya yafe maka sai ga yana gyara maka al'amura amin Allah ka ba mu to wanda ita ce sai mutum ya gagara tuba ya koma ga Allah ka zauna tsakaninka da ubangiji kana ta tunani abubuwan da kai kai ka fi kuwa sanin laifin da kai masa lungu-lungun da aka shiga da wa daidai da mi aka yi ya aka yi aka samu kai kadai ka sani kuma kai ka sani ubangiji ya sani to da kaninka dai shi ku yi hira ka gyara in ba gyara wannan illar ba kamar an yi kitso ne da kwalkwata a ciki ko da kwankwalkwata kwalkwata kaga sai dai ta samu mi sai ta yaɗu in shekara nawa za a yi in dai ba hudu wannan kwalkwatar ba to kai kuma zaka rabu da ni ba da cizo da kaikayi ina fata an gane in kada su karbu da wani abu to kuma ka tuno zuwa ga Allah ka gyara ka tsarkake komi to yanzu kuma sai ka komi yana tafiya ne amin amin amin to saboda haka haka a wajen sana'an mu a wajen kasuwancin mu wallahi duk irin waɗannan abubuwan da muke ci inda zan zo mu gyara ta to insha Allah daga yau ya Allah a kasuwanci na to zan gyara kaza zan gyara kaza kuma tsakanin da ubangiji ubangiji yana jin yana kallon ka da ka gyara to wallahi zaka abubuwan suna gyaruwa abu abu ne mai sauki mai sauki amma shedan sai sa mana girman kai ya hana mu yaushe zan kuma yanzu na tara kaza na yi kaza inda kai gane ne sai na zo na ce ma mutane kaza to sai ka zauna kullun cikin matsala cikin ciwo to da yawa kun ga waɗannan matsaloli da muka shiga na rashin albarka da waye da zansu waɗannan shari'o'i da muka saba ka'idodi da aka dora mana matsayin har yanzu a musulmai muke tunda kuma muna musulmai dokar ba ta sauka akan mu ba tana nan wannan mu ne muka yi alashe mafu da ita muke takewa to takewa take takewa ne muke ganin jarabawa kowa ya ta kuka iyaye kuka ƴaƴa kuka shugabanni kuka talakawa kuka kowa ana kuka kowa ana cewa wancan kai mutumin banza ne an su kanana suna cewa kai manyan banza duka saboda mun ki gyarawa Allah ka ba mu ikon gyara to saboda haka musulunci ya hana ciniki da rance wa kazalika ma qarana salafa haka nan kuma duk abin da yayi kamanceceniya da rance min ijarati au kira'i mana ta ɓangaren suhuri ne haya ko kuma suhuri ijara haya ta ɓangaren gidaje ita ta kima ijara kira shi kuma abin da ya shafi suhuri na abin hawa motoci da sauransu dukansu haya ne to amma larabci yana da wannan wani a ce hayar gidaje na kuma a ce hayar motoci ina ba ta ambaita na shi to shine in kaji musulunci a ce ijara to haya abin da ya shafi ɓangaren gidaje ikira shi kuma abin da ya shafi ɓangaren sufuri abin hawa da sauransu wasalafu ja'izu amma musali rance halal ne fi kulli shay'in a cikin dukkan komi ya halatta ka bada rance taimako ne harkar lafiya kuma musulunci ya shar'anta mana illa fi jawari kawai sai dai a wajen kuyangu ne ba a bada rance baka ɗaukar baiwa ka ce to wani ba na dala ba na aron baiwa ka ko rancen baiwa ka a ba yi wannan sunai na na haramun ne eh ba ba da rabtan baiwa amma duk wani abu ne kayan aiki ne mai har gida ma ka ce wani da Allah haramun gidan ka zamna da Allah yana da gobaki ko kaza ya halatta kuma kana da hali ka bada in ka bada ko zaka samu lada sakamako abu ko abun hawa da Allah wani rabtan abu abun haramun abun hawan ka zan je guri kaza in dawo ko zan je in zumunci ya halatta kuma mi ya halatta ka bada rancen shan aransa illa kawai abin da ya shafi bayi mata to su wannan bayi amma bawanka namiji zaka yi ba da aranci ce ba da lara bawanka zai je dan wani aiki shi zai amma mace ba ba da aranta nan musulunci ya hana wa kazalika turabul fi lokaci lokaci ya tafi eh wala tajuzu to wa kazalika turabul fiddati haka nan turbayar kasar wannan kasar azurfa ala misali yanzu kasar da ake tono azurfa sai ka ce to an tono an tono ka tara sai ka ce wani aramin kasar ka tiya kaza ko babu kaza ni ma za mu yi don baka a nan musulunci ya hana ta yi shi tashi da ya yi da ya taro nan shi bai hudda komi ba kuma ba maki a ciki akwai ina ba ta gane kai kuma daga tashi sai da kaje ka tace da ka tace ka shanya ta bushe ka nike ka huda koman yanzu kuma sai ka tawa mishi bakunsa guda shi kai ka san ba komai a ciki shi kuma tsakani da Allah ya dauka haibata kaga akwai cuta to nan ita ba a ba da rancanta dan adam je da to shi kaga anan musulunci ya hana saboda da Allah subhanahu wataala ya fi ka sanin dan adam to ita ba a ba da rancanta ko kuma inda makera suke yin abin zinariya da sauransu a dana to ka ara zan ka bani tiyar kasar gurin tiya guda ni ma in akwa na biyu ni ma zan ka maka tiya guda ta kasar guri na ba mamaki to in ka sami wani abu ka tattare ba ina ba ta gani ko kuma a a can ala misali rami irin su jado ka ce to tun ramin ka da alaban tiya guda ta wannan bahu guda na kasa ni ma in nayi rami na zan baka bahu guda na kasa yayin ka je ko ina ka yi rami in ka kawo mu fa shi kuma gurin to nan saboda akwai rudani akwai garar da za a iya cutarwa sai musulunci ya hana waɗannan abubuwa mana duk abin da bai akwai matsala to sai musulunci ya hana kenan da ku yanzu da wannan bangare to su musulunci ya hana sai mu kuma kuma a nan gurin sai mu tashi wala ta zuzul wa da iya ci insha Allah sai mu tashi a gaba ya sani ba dai ajo ya san dan adam amina amina amina ne kuma ka san wani abu da wallahi da inda muna gun abin da Allah ya ce wallahi da mun zama na lafiya da hebu kowa jin daji a duniya Allah da talaucin mu amma sai mu kowa jin daji barantana kuma duk bayan da za a yi kuma ubangiji kuma barantana Allah subhanahu wataala sai ya yalauta mana insha Allah Allah ba mu ikon gyara to dai yanzu dai an fara hawa haya mu dinga gyarawa mu dinga gyara mu yi ta tuba zuwa ga Allah mu yi ta gyara Allah ba mu ikon gyara da fata muka dade da Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh